من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنفقون منا إلا من آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى ذلك المستقيم وعلى آله حق قدره المجاهد العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ya yi wani shi idirin na biya da wasari wa tsari yi da zai tafi da abinci wadda lawa ta ala da tsari da su yi tsari sallallahu alaihi wa sallam salamu da lawa ta ya yi da ya yi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a kuma da ke tsawa gabatar da mutane yau ana biki shi ko da ya dawo da gudanar da kuma da ke tsamaniya. Mun kwana ne kan aya نعم عند تفسير سورة المائدة لا مجاش آية فمن الله سبحانه وتعالى ولأهل الكتاب تستنكمون منا إلا أن آمنا بالله وأنزل إلينا وأنزل من قبل وأكثر الفاسقون سورة الآية وإن ما في تفسير جاء سورة سوى لا تقنين wani lokaci da wasu yahudawa sun zo da wani tsanani sallama suke tambayarsa kan cewa wadawa kuka imani da su ne cikin wanzanni lissalani sallama sai karanta musu ayar nan da suke cewa wulu aman na billahi ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa isaka wa yaqub wa nasbati ma unzila musa wa isa wa nabiyyu min rabbi la tasrifu min alaihim wa la tunzila suka dawa ba ta nabi isa da suka wuce da dariya domin su yahudawa ba sa girma annabi isa su kuma nasara ba sa girma annabi musa kamar da kullum ke karantawa cewa yahudawa suna kare da nasara su ma nasara suna kare da yahudawa suka ji ya wani annabi isa da suka ci kuma wajen ba annabi isa ma annabi ne ya ce yawa da an wani wanda suka baki daya a wata riwaya ma ya kara kan samu cewa tsawon da rasulun ma ku zile ilaihi min rabbihi wal mu'minun la nufarriqu baina ahadin minhum la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu samina wa ata'na rabbana wa ilayka cewa addinin musulunci da ba yana daga cikin sharafin imani sai mutum ya yi wani dukkan maganganu saboda haka ya karanta musu wannan aya ya karanta musu da karanta kuma da ahadin min rusuli suke ta da ya ai su a zaton su annabi isa bai kamata a ce annabi bane ko wanda da suka faɗi wannan da suka ga faɗi annabi suka ce kawun su da lana lana alamu dinan sharri min dinin ba mu san wani addini da yake da sharri da yake addini tun da muna girma wa annabi Allah ta baraka wa ta'ala zai tagaya musu cewa kai ya da jidani ya kuma misalin jani har tanki nuna shin kuna kin ko kuna aibanta ko kuna musu minna a gare mu illa an amanna billahi mun mun imani da Allah wa mun dila ilaina da abada su kai zuwa gare mu wa mun dila min qablu da kuna ta saukar gaba gare mu na annabawa wa ana tsarkun fasikun sai dai da yau da yau kuma su kai cewa sun karanta a musulunci ko an karanta addini cewa قولوا آمنا بالله يجبون إيمان الله وأنزل إلينا وأنزل على إبراهيم أقول أكثر على إبراهيم وإسماعيل على إسماعيل وإسحاق على إسحاق ويعقوب والأسباط وأوتي موسى وإسحاق أقول أكثر على موسى أكثر وإسحاق أقول أكثر على إسحاق الإنجيل والنبيون من ربهم هذا أنا ما ما تسكتوا تسكتوا لقول الله وجهه mu addininmu za su faɗi kuma yana addininu ba ma a riba ɗaya mu zaɓi wani annabi ko wani manzo ko mu yi wani manzo ko mu zaɓi wani manzo ko mu aibanta wani manzo mu ba ma a cikin musulunci ba za mu rabu su mu dunye su mu yadda da su shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya musu wannan sai kuma mu zaɓi maganar da wasu malamai sun faɗi sunayen waɗannan mutane wanda suka kawo wannan labari ne an ce wasu jama'a ne daga yahudawa sai ana ce masa yarsari ko abi yarsari sai ana ce masa rafi bin abi rafi sai ana ce masa azar bin azar wai na mutanen su ne suka zo suke zama da suna da suna wai annabi isa ka mene ne matsayin a wajen kuma a cikin addini shi ne karanta musu ayoyin nan za su rufe yana da mai rusuli da ayan nan da suke cewa izur bakar abu mun imani daga dukkan manzanni mun imani da annabi ibrahim annabi isma'ila annabi saka annabi yaqub annabi lasbar da annabi musa da annabi isa da dukkan zararaba shi ne suke ce musu lana alamu dinan sharrin min din shi Allah bangi da tabaraka wa ta'ala zai ba su arza a ayoyin da za mu karanta bawa da mai sun fassara abin da ake nufi da tsakimun ko suna ce masa tagahun abin da kuke yi ko suna ce masa taihun abin da kuke aibanta ko suna ce masa tukirun da abin da kuke musu ko kuke musa malamai ta ziri da yadda sun fassara wannan ga wannan amma mafi yawa suna cewa shi wannan fassara din na cewa suna idin shi ne wanda ya fi shahara a wani malamai ta ziri ko da ke abin da su da kike kirun din ba kuna musu wanda su da ki aiwata ba shi zai fasara wannan gaba shi ne wai abinda zai ba da babaki shi ne yanzu musu kuke yi domin imani ko kuna yin domin imani da Allah da abin da ka sani zuwa gare mu da abin da ka saukar da abin mu zo na annabawa da littattafan su kai sai dai da yau da yau ko ba su kai su ba da gare sun fassara da haka cewa dama mafiya yawa bari Isra'ila an gaya musu abin da aka faɗa ne da su ma yin karɓar da suke yi ba zai kwamar da tsada da ƙwarari na
والعمل يذكركم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والكراثير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وضل والسواء
Allah tabaraka wa ta'ala ne cewa kul hal kulabbikum bi sharrin min zalika musibatan inda Allah wala ala Allah wa ghadiba alayhi wa ala mithli kirada wa ala nabiya wa ba da tabu ulaika sharru makana wa adallu an dawai sabil to wannan mafi yawa a lokaci alqur'ani yana ba mutane ansa sai da suke tambaya والآيين لو كنت رسول البقرة يخالفون الله والذين آمنوا وما يخالفون إلا هم يزوم كأبو misali suka ce suna yaudarar mummune ko kuma suna yaudarar addini Allah ko suna yi wani abu ne yaudara ta addini Allah ba gidi zan yi wasu Allah sai a yi mushakala addini wannan yanzu a nan abin da ya kama tun sharar da kina domin sun ce lalata da mutum na sharar da ke sun ce ba mu san wani addini wanda yake tattare da shari'a wanda yake addini ko duk addini ko yana kiran malami saboda haka aka zo ba su ɗansa aka kawo musu irin yadda suka yi irin yadda suka faɗa ɗin. Allah ta ba su ta yace kul ya rasulullah ya Muhammad ka gaya musu dan da bilkum shin zan ba ku labarin bishari min zalika abin da ya fi shari daga wannan abin da kuke faɗa Allah zai nasi kin mura ko abin da kuke ki ko kuke aibantawa ko abin nan da kuke cewa ba da kyau bane ai abin da ya fi kowanne abu muni a wannan shine musulmi malla ala Allah wanda Allah Ubangiji ne ya fitar da shi gaba da rahamarsa wanda zai ba alayhi bayan nan ya fushi da shi ko ya fushi a kansa wanda Allah ya rubuta da ragata sai ya sanya birrai والخنازير كالجو أتكنس بالمسكي ونشاتها وعمل التابوت kuma ya kasance ba shi da aiki sai bauta wani abun da ba Allah wasu suna fassara tabut da shaitan ko kuma da wani abun da yake yi wani abun da yake saba wa Allah wanda ya masa biyayya ana kiran sa tabut wasu ba da sun fassara da haka ulaika al-mawsuquna bi zalika ko al-mawsuquna bi zalika kaga wannan wanda aka ambata ko aka tabbata ga wannan to su ne sharrun makal su ne su fi kowa samun mummunan makoma لأن مأواهم النار وبالمثال لا تمام يسكون الثالث وحكومته وأدل عن سواء السبيل مسؤول صفة جبار أن النور في ذلك أن نتيجة تقيا على أن أنت سواء أنا أكون الوسط أنا أكون ليس تقيا سوداك وذكر شر وأدل في مقابلة الكبرين الله تبارك وتعالى يا أمتي أقول لك فلا أبايني لمسجد لا أعلم دينا sharar min dinu shi za a nan ka kawo sharrin magana kamar an maimaita an ba su an tsari a yin yadda suka fara cikin da suka fi gana magana ga mutum ya wata wani abu a babin mukabala za ka an samu sa ne da yadda ya fara domin su ne suka ce za ka alamu dinin sharar min dinu saboda haka Allah ba ke sai an samu su da wani a batun cewa an zama da su kirada cewa birrai ko an zama da su kalasir malamai sun faɗi cewa akwai wasu wanda aka yi wa wannan abu a zamanin annabi isa alaihi salam lokacin da ya shiga cikin masallacin nan suka bi shi da niyyar za su halakar da shi usman da sun ce duk matasan su an zamo da su birrai ne da ta su ma aka zamo da su alazir aladu ke da ko bilmati wajen shafi amma asali da mutane ne ya sa lokaci in ka lura da kyau in ka ga yadda shi biri yake za ka ga abubuwan nan suna kama da lokacin sosai za ka ce masa ya tsaya ya tsaya ya tafi ya tafi a ya ba ka tsaya ba wani lokacin ka samu wata suke ma za ta tsaya suna ta su yi kaza su kaza ne nan domin duk suna kama da mutane wasu malamai sun ce bai rai asalin su samarin nan ne da suka bi annabi isa da niyan kasewa aka zama da su haka duk da su kuma aka zama da su alhazir kuma aladu ɗaya ke da kuma zuwa su suka ce kuma a zamanin annabi da kuma haka ya faru su ma suka saba mana cikin abin da yake yi Allah Ubangiji ya zama da matasansu birrai ya zama da dattawansu a zafi wannan sabani ne na ƙwararrun malamai layi hali dai Allah Ubangiji ya zama da su wannan ya kashe da su su wannan mutanen yahudawa ne da nasara in yahudawa ne su su ne na mutanen annabi dawud idan kuma na nasara ne su ne mutanen annabi isa alaihi salam malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan magana ne wai cewa an ce an ce da kuma ana nufin shedan ne wannan fasar ya gabata a cikin wanda muka karanta a kan gabacin baya wakila ko kullum ma ba ta ce dalali an ce duk abin da ya auka cikin mata tana kiran sa lahut wa abidu wa tajibu lahu bi dalala wanda yake masa bauta kuma shine wanda ya bi a cikin mata wasu malamai sun fassara da wannan wasu wasu ce wa abin da abubuwan abin da ake nufi da shi shi ne duk wani mutumin da ya zo ya kama wani abu da niyyar zai masa bauta a tare a abun ba Allah ba ne wanda dai yake mukabala da da da abin da yake mukabala da yana Allah da barka shi ala ta tsaro lillahi an gani wanda suke kawo Allah kishiyoyi su kawo wani abu su kaba sai a bauta musu duk mutumin da ya kama wani abu sunan sa dawo wanda ya zo ya bi shi kuma ya zama ya fi dawo kenan sunan tabbatacce sai ka wani wani damuda wanda ya riga ya ji damu ya kasance wazan da asuwa da dalili shi ne mutumin da ya kowa fashewa yana kenan haka wasu malamai suka fasa wasu malamai kuma suka ce ana faɗa wa duk wani mutumin da ya kawo wani abu ya kama ne da niyyar a bauta masa wasu ba su suka fasa gaba yadda wasu suka ce ga an kawo su abubuwa guda uku ne tun da Allah ba gida zama da su biyar rai ya yi fushi da su kuma ya nesa su da su ga ramar da abubuwa guda kuma su sun same su to ai abin da ake nema su an same shi ma'ana na fata ne ke nan wani zuwa shirin makamu ba ko ya ne ila ta an ya yake wannan cewa ba shirin makamu ne kuma Allah wani da ke in sun je lahira kuma ana gaya musu ga wurin zaman su wurin zaman su shi ne wuta Allah ya tsare mu na
وإذا جاءوهم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون.
نعم الله سبحانه وتعالى يجب أن cewa وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به هكذا والله أعلم بما كانوا يكتمون وإذا جاءوكم أي منافق اليهود أتكين يهودا ما أقول تسكي منافقتي idan suka zo muku kalu abin da suke cewa aman na wani imani waɗanda kalu ilaikun mutarabbisi da bilkuri hakika su shigo inda kuke ne suna wasu cutan da kawo shi ko in an halittu min indikun mutarabbisi da biyi in sun fita wani kuma suna fita ne suna wasu cutan da shi wani biyu min wasu imani Allah shi Allah da baraka wa ta'ala ya san bima karu ya tumu da ku abin da suka kasance suna koyewa bila nifaki bila kamar afirci don ka koye wa wanda ka zo gurin da kace masa ina tare da kai ba ya shi Allah bakin da bai hanka masa ya gane ba Allah bakin da shi ya sani don kun zo sun samu wasu haɓai ko sun samu da sura ya zama sun ce musu muna tare da ku Allah bakin da ya sani cewa ba sa tare da su na
وترى كثيرا منهم ينادون بالرزق والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون
na Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da cewa da rika tsira minhum يسارعون في الرزق والعدوان وعمل الوصول لبئس ما كانوا يعملون su ne har yanzu za ka dinga ganin su ya rasu lalla wanda za ka tsira min za ka ga da yawa da yawa daga cikin su al-yahud yahudawa misali kuna ya kauna shari'a suna zama da sauri da izmi a wajen ƙarya wa dudwani da zalunci wa bil muzud da kuma cin rashawa shine abin da aka haramta musu fi wanda su ne suna cewa su abin da aka ba su yi hukunci ne ko da ka faɗi wani abu abin da ba daidai ko ga hukunci da ba daidai wani tsara kuma da su amma dai shi wannan ya san tsara da cewa rashin wanda ya kawai gaske labisa ma karo ya ya amalu ma karo ya amalu da ko labisa abin da suka ce suna aikata shi nan yayi muni amma da kuma haka wannan aikin nasu yayi muni na'am
لولا ينهيهم الربانيون ويحذر عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس لبئس ما كانوا يصنعون Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wani cewa laula ya nawa kuma rabbani wuna wa labaru a kawai mulisma wa abin musul da bi sama karu islamu laula Allah bai yi hana ne ya nawa kuma rabbani wuna a rabbani wuna ya nawa kuma wannan malamai su wanda suka kasance almunta su gole mai rabbi wanda ake danganawa da ubangiji ne da kuma da muka faɗa cewa masu tarbiyyar nan wa labarin da malamin su yi wanda suke daga cikinsu me ya hana ba su hana su an kawai wa hikma ga barin faɗin ƙarya ba ba ga ne musul da kuma karɓar su da ba suna ci ba ka nuna na hula hu abinda suka kasance suna aikata wa rai lafi da shi ma ya yi mulu cewa kullum ana faɗi idan an ce akwai abin da mutum zai iya hanawa ya hana abdullahi na ba ya ce wannan aya tana da maganganu guda biyu na farko ta ce da bisa ma kanu ya abadu da ku ko da bisa ma kanu ya abadu abin da suke aikatawa ya yi muni ya ce wannan saboda amu ne shi na mutum amu ne hukuncinsa daban ne da na kasu na biyu da aka ce da bisa ma kanu ya sa'una ma kanu ya sa'una da bisa abin da suka kasance suna aikatawa ya yi muni ya ka danganta abin da cewa malamai ne me yasa ba su hana ba ba da ke nan kullum in mutum ya ga umar ayyukun munkaran falin ga yin ruye ne wai laifin salima bi lisani wai laifin salima bi kalbi ba za ka taɓa rima nan kullum ayyukan suna nan suna aiki in dai ka riga da ka sani to mutum ya hana akwai da kake da yanzu da hannu za ka hana akwai inda ba za ka iya hadawa da ruwa sai ka faɗa ka yi nasiya akwai wani wuri da ba za ka iya hadawa da baki ba sai ka kyafa a zuciyarka amma ala ayi halin ne mutum ya hana a fassara wannan akan cewa na farko biya wa nuna nan ya ji bil awamil domin amawa ne aka magana an game ne wa fi dalilin ulama ne kuma biyar da hula wai da malamai ba da tabbata ya ga dawali annan sana'a ablamu min al-amali domin aikata abu ya fi daga aiki mana ƙwararren mutum shi ne yake aikata abu shi yasa ba da rawa suke cewa wanda yake kera abu suke cewa tsari ko wanda yake kera abu suke cewa tsari wanda ya koya ya kore ne shi yake aikata abu shi zuwa amalu ba ba kiti ba ba ba ya kyale domin shi aikin sarahu ko tsari mutumin ne da yake aiki da da zaka cewa tabbas wannan abu haka ne musamman kun bi Allah ga wajen saboda Allah bai gidi yin zargi su wa'annan malaman Yahudawa a bisa wannan suka ne wa kullu ayatin wa yadatu kubari ayatin da sun tana magana kan kafirai inna hadri bi zai ya mala usatul mu'minina ana iya gangaro da ita kuwa sai aiki kan wanda su da ce mu'mine ne amma da zabi Allah Khalid ibn Affan Abdullahi ibn Affan sai ce hadi ashadu ayatin bil Qur'an wannan suna cikin ayoyin da suke da tsanani a cikin Qur'ani yana da bi hakkin ulama a cikin hakkin malamai wana lokacin da kaga abu ka hada din goma dai ka hada ko wasu arwa wala rasulullah bala kun da za ka yi dama in sarwa ne saboda in kai zartin in sun yaki da shi shi ke nan an samu abin da ake nema don ko sun yaki da wani abu kai dai kayan sa amma da mun ji bare kama ka da hukumi da da laifin rashin isarwa ne ba saboda haka wannan wa'azi ne kuma nasiha ne ga dukkan wanda ya san wani abu ana yin sa mara kyau cewa ya yi ƙoƙari ya hana wala budda lahu min taghyir al marakin allati taqawlu al iwani bil yadi wal lisan kama fil hadith kama kullu yanda shi yake ne mai ta a cikin misalan da mutazil ba makawa mutane su dinga kauna abubuwan da suka san sai marakin ne abubuwa ne da ki wanda suke faruwa a cikin mutane bil yadi in kana da hali ka kauna abun da hannu wal lisan in ba ka da hali ko da shi da harshe in ba ka da hali ka kishi a zuciya kamar yadda aka faɗa hawa na ku kenan cewa shi na ɗaukar imanin saboda haka wannan nasiya ce ga wadda suke cewa sun san wani abu Allah bin gizi ya ba ka dama ta san wani abu to kai kokari in an ga abin da za a hana a hana domin dama kun tuka ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah aikin wannan al'umma shine murni da kyakkyawa da hali da mummuna idan mutum ba ya murni da kyakkyawa ba ya hali da mummuna to bai aiki wata al'umma ba bai aiki wata al'umma ga baki da yake da kenan ko kuna wani ta kullum cewa shi alqur'ani mafi yawa daga cikin akafunsa akwai amru akwai nahyu akwai halal akwai haram akwai hudud akwai wa'd akwai wahidu akwai tafsir akwai tanzir su ne nan abubuwa guda tara kowa da iya mukamin da zai aiki da shi umarni din nan wanda ya san abu ne zai umarni da kyakkyawa sun zai hali da mummuna in mutum bai sani ba kuma shi ke nan sai zai yayin da bai sani ba halal da haram kuma ba kowa da kowa ne san su ba sai su lafi san da ba cewa yayi idan halala bayyinun wa idan harama bayyinun wa bayyana kuma umurun mushtabihat la yalamu na kadiru min an-nas haram da halal sai malami ne ya san su saboda haka idan mutum bai san wannan abun halal bane kar mutum ya dinga fada wala kun san da hala halal wa hala haram hada ran duk da Allah ya kazo ko kar mutum ya cewa ina ga abin da ina halal ne ina ga abin da haram ne amma fa bai sani ba domin kirkira wa Allah wani abun kariya kar mutum ya kaza ya kafa ya sani hudud kuma yake hukunci ne wani ya yi abu kaza wanda hukunci kaza ba wanda zai iya wannan sai hukuma idan an ce mutum ya yi abu kaza sai ya masa da haddi ko ya yi zani mu ne ba za mu iya yi ba hukuma ce kawai take da iko ce wannan kana da dama in ka lokacin tsara kai kai aka da mishe ne sun zama da shi ke nan tsaye wanda hudu masu hannu da masu hukunci a hannu ne ko hukuma ya ce yi wannan saboda haka shi wa'adu kuma kuna karantawa in kai abu mai kyau da Allah bai yi ba ka abu da wa'adu na wanda zai na amuru a misali ya kuma kwafi da wa'adu na wanda misali to ishi kuma cewa na kore yau ba kai abu da za ka zai same ka abu na kusa da karshe shi ne tafshir shine bishara sannan akwai kuma tarbi sai sallallahu alaihi wasallam yana mutane bishara in sun bi shi mene za su shiga aljanna yana yi wa kafirai gargaɗi da shiga wuta da sun ki bin sa wani lokaci har da munafukai ma duk gargaɗin ne yana isa ga su saboda wannan abubuwa guda tara kullum suna cikin abubuwan da ake lissafawa wanda ake yi da su saboda kallon labar ya ce ayyukan da sun ayi masu tsanani da suke cewa a yi wa'azi ko kuma mutum ya yi wa'azin ya san karɓa ma bari mun ba karɓa ma bari ba wani wajen da zai yana cewa ba damar wayi su izawa da alfa yadda biyu biyu biya su wai zawa a zafi akan yadda biyu biyu ashirin su wai zawa a zafi akan yadda biyu biyu wani mutum lagos da launi na ba shi mai yin wa'azi matuƙarin yin samu mutum dubu zai mutu wa'azi a cikin za a samu mutum ɗari to ya yi wa'azi idan ya samu mutum ɗari ya mutu wa'azi a cikin za a samu mutum goma to ya mutu wa'azi idan cikin mutum goma ne zai musu wasa da mutum daya zai musu wasa kada da bayan da za a yi duk a karo a biyu ka tsara biyu ai kullum muna karanta a wani tsirarin tsarara ya zauna a garin maka shekara sha uku yana wa'azi ya dawo garin mace da shekara goma shekara ashirin da hudu duk yawan shekaru na da yana wa'azin nan a wasu sun bi shi wasu ba su bi shi ba to menene hikima ka ai annabi nuhu ma wala bisu mu mu'azzata laka illa tasina awar ka ga mutuwa duk ma da mutum zalimi shi ma ya zauna ya yi wa'azi ya yi kira shekara dubu ba amma su ma da suka zo suka yi imani ko mutum saba'in da wani ko mutum saba'in da wani ya kawo suka imani da shekara suka wani shekaru amma ka ana shi bai ana shi ba ne sau da haka lokacin da mutum zai wa'azi ya yi ba lallai ne ko wani ko zai karɓa ba amma dai kai ka riga ka tuna ta da kan kalilin maula sadiqun wa minkum jawudun kafirun la yusallim Rasulullah sallallahu alaihi ya kira mutane zuwa ga wannan addini akwai a cikin mutane akwai da suka yi imanin suka karba rinu da wurin akwai da suka mota suka yi karba to sallah ba mata ba har lokacin da iya kiran na sai kare sallallahu alaihi to da kuma da kira cewa kar a daina kira mutane ka kira su yara ka sani ka gaya musu ka gaya musu in ka gaya musu bai gane ba ka gawa Allah bai gizi ya ga dawa su karba su shirya in kuma bai nutsu su shirya amma da ni ka riga ka faɗa amma hakki malamai ne duk lokacin da suka kara wani abun da bai dace ba su yi magana a kai iyakan iyakan iyakan wanda za su yi ina hannu ne su ɗauki hannu su sa ina hannu ne su faɗa da hanci in na ji abin da su yi da su amma dai mutum ba zai ce ayan da suke to a yau mu an fusku layi don rukumar da rai ta da yake ko lallai an ce muku kama kawo na ko mun ku yi hukunci ka kawo na kawai wanda ya kasa ba ku da shi a'a daga shi wannan ayan an yi maganganu da yawa na fulani sallama ya ce زرعت شقه ملاحا وهوى متبعا وإذا كل في رأي برأي عليك بكل جزاك لو كذا زرعت شقه ملاحا كذا وجود ميروع لي أنا مسؤولية زرعت شقه ملاحا وهوى متبعا أنا من صورته ينزوتيا وإذا كل في رأي برأي هو أنا أي إليك وإذا رأيك فعليك بكل جزاك وأنا مني sai ka kiyaye kanka ko kuma ka kiba cikin naka haka wasu malamin suka ce saboda haka ba laifi kira mutane a gaya musu su yi kaza su bar kaza sai sun yi bani wani ma musu bane duka kare ga kayan sa ba ma na musu yi libera to yi mutu ya tsaye ba musu wani kai ba ya ce gaya ta tsara sun ya ce ban ligo a ji wani ba'aya ko yi zalimin kuma da aya ne kuma a wannan babin isar wanda ya kai ma za ka ci wani na'am
فقالت اليهود لله مغلولا وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقفوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
نعم، قال الله تعالى في اليهود يد الله مغلولة غلة هي موركن كباتان ولا يدعو مقصودة ثاني يمسك كيف يشاء وليزيدن كثيرا منه ما وصل إليك من ربك القيامة مغفرة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما وقدوا نارا لنبي أسماء الله ويسأل في الأرض فسادا wallahu la yuhibbul muslimin wannan aya tana magana ne kullum kamar da masu suke cewa wanda da wuce suna kira kama da ita su ne za su faɗi wani abu sai a ba su an sa sai yin da suka faɗa Allah ta faɗa wata ala yake cewa wa ƙalar da yahudu yahudawa sun ce yayin da suka zaɓi kunci na rayuwa a garin madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu duk da tsaye tani to zan muku addu'a irin addu'a Annabi Yusuf Allah ubangiji ka rike ruwa ka rike shuka ka rike komai amfani kan su samu har kamar shekara ko mai irin yadda mutanen Annabi Yusuf din da suka samu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan sai abu ya tabbata sai suka ce to yadda lahi wa lura ai an Allah din baya cikin abu wa gulu an an idira an idira rizqi an Allah na ba ta kugar da arziki a kan saboda Allah ba gizi baya ba da goma shi ne da aka zo za a ba su tsarsa ne da ce kulle da yi ai hannayensu ne suka rike Allah ba gizi kan hannayensu suna baya ba hannayensu ne suka rike ba su aikin alkhairi shi ne aka yi ai aka yi wannan addu'a a kansu wani gini bi masu haru Allah ba gizi ya ce ya ne ta suka su gaba da rahamarsa bi sababi ba haru saboda abin da suka bari Allah kun yi shi da yake balle kiji kare balle da mu su da tare hannayen Allah tabaraka wa ta'ala su shimfidin suke mu ba da kanta bil wasfi bil judi wannan kuma ba Allah ne wannan yake sifar da wanda yake ba da kyauta wa sannan da yaji cewa an ce hannayen guda biyu ne kuma da ibada ke kazarci in ga ya zuwa su tasiru min mali ayu ya yi saboda idan mutum yana yake ba da kyauta yana bayarwa da hannu ne aka ce yana bayarwa da hannu gaba shi lokacin wannan abin da malamin balaga suke cewa ku sha kala kina ga yanzu ku kai mai shawo Allah wani yana ciyarwa ko yana bayarwa ga wanda ya ga dama bin tausiyi na wajen yarwatawa wanda da yake ya ga dama ko wani ya kunta da masa na yi kira da alai ba da zai ce Allah bai sa ka rike ba ka bani ba bai sa ka ba wancan da yawa wala yazidan da kasira min kuma wanda da yake mai rabbi ya da wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma wanda da yake mai rabbika kullum na cikin karar zuwa gare ka daga Allah kuki dinka wala yazidan da kasira min yana tsara wa da yawa da yawa daga cikin su ku biya shine tagawa wa kuran da kafirci da kubri himi domin su kafirce wa wannan abu ne wannan abu kuma shi da alƙur'ani wa alƙaina bai da mun adawata mun jefa a adawata gaba wanda ga da da ke ya bai na tsakanin su ila da kiyamati har zuwa ranar kiyama wa kullu tilkati minhum tukhalifu al-ukhra kowace jama'a a cikin a cikin dangunan nasu tana fada ko tana saba da yawan tasa wannan dangin kuma ko na yahudawa ne dangin nan kuma ko na nasara ne in su yahudawa ne kadar yawa a cikin suke dabar yawa a cikin suke sannan mushabbi yawa a cikin suke da wurzi a wani a cikin suke idan kuma nasara ne su akwai malakaniyar da muka fada akwai nasuriya akwai yakubiya wannan duka ko suka shiga cikin mutane ne kuma daga daga mutane da duk ba sa shi ne juna amma daga cikin suke Allah ban gidi ne yace wa alqaina baina wal arab wa la ilaha illa kiyama domin sun ki su ya sallallahu alaihi wasallam bai ya da abin da ya zo musu da shi an ce su bari sifofin annabi da suke tilin din su suke bari sun ki su bi annabi su ki su imani da shi Allah ban gidi zai ba musu wannan kullum ma ko dole ne jilani lokacin da suka kora wata wuta na yaki za su yaki a nabi a sa'a Allah Allah ta barka wata rana sai mu kashe wannan wutar abin da suka kawo sai mu mai da shi ku tsara fitar da fasali suna tafiya suna yawo a bayan kasa suna barna Allah ba gida ta wala su wala su su bi ardi ba da islahi an ga ya ka san ka ba su barna ai mu su bi da bil ma'asi suna barka wannan kasa ne da saba wa Allah wallahi shi Allah la yuhibbu al-muslimina baya son masu barna ma'ana baya son su kai a gibi shi ne zai musu kuwa ke da su je lahira to wannan aya kamar kullum da muke faɗi cewa idan salaf da khalaf sun fassara abu to abin da yafi ya yi cewa duk wanda ya zo fassara wa yafi wannan kamar yadda muka faɗi jiya kuma shi kanan jiya cewa fassarar rarraba su ala kashin tsawa ana ɗaukar sa ne a wajen malamai abin da ya fi malik yace al-istiwa ku ma'lumun wal kayfu majhulun والإيمان به واجب وسؤال عنه بالأجر أنا أقول لك سؤال لي هكذا الذي سؤال معلوم ديديك دين السنين أما بحيكم مجهول تيع الله وكذا دين هنا تقوم والإيمان به واجب الإيمان يشف واجب وسؤال عنه بالأجر سنة تنبيع أول أولكما bid'a to irin wannan aya in Allah bai biya din yana kan hannu lalle yana cikin abin da ba su suke cikin shabihat ai akwai dare ne a hudaybiya aya da take cewa idan lazina yubayi'una da inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ana yin aya kan Allah ba gidi ya dingina kansa wani abu to lalle dole mutum ya dauka ko ya gane ko bai gane mu wannan bai baka dama kai ne mutajassimi ko mutajassima ko mutashabbiha din ka ce ai Allah ne fa yana da abu saboda haka yadda take ji ta haka Allah yake laysa ka misli shay'un ko wasa dole sai kai ta bi da ayoyin a nan kenan a wani guri kuma Allah ba gidi yana fasan harokin kamar inda yake cewa misali ya halici ya halici ya halici annabi adam ya halici annabi adam yana tsaron su ya halice cewa Allah ban gizi ya ce daga yadda na halici annabi adam da hannaye na to idan Allah ban gizi ne mace wannan dole ku ɗauka mu mu yi imani da shi sannan sai Allah masa tarihi ya abin da za a iya gane lokacin da yake cewa tsara ma wani hata ta su da limanin lafi biye zai yi kai ibilisu menene ya hana ka kaiwa abin da na halitta da hannaye na su da da shi hana kwaki da ya fi gina kan hannu shi ke wa iman su yi wani ba ke nan ko to yana cikin wani jami'ar shi ke nan sai ku ɗauka idan ya fi gina kan hannu dalilin da aka fi wannan da su da su da hannun allah baya baya su suka kawo wannan hannunin saboda haka an zama ba sa da ake kulle da yi ba wani ba ba ban ligin da dadi ba da kalli rabi ya da ba su da dadi hannayen Allah suna bayarwa ya ka kawo ba guda biyu suna bayarwa aka ce wannan ba da gani bil wasi bil juli a wajen ba da kyauta wannan da yake ta ce hannayen guda shi ba da shi kasarati domin ya bada fa'ida kan yawa idan ya yi ba su sahihu domin wannan abin da mai kyauta yake bayarwa ne ma da ke dukiyarsa ayyuki bai ne da hannun da yake bayarwa ko yana bayarwa da kayi ko yana bayarwa da fuskari da hannun da yake bayarwa to shi ke nan ta zama kuma shakara ta kace ai abin da ya sa aka kawo maganar da ke saboda haka an kawo waɗannan ayoyi kullum malamai suna cewa a koma a karanta su kamar yadda magabatan suka karanta idan mutum ko bai gane su ce kawai Allah ba ya wuce bane da wasu da tani Allah ubangiji ya faɗi a nan cewa wannan ana nufin mubalaghatun fil wasfi ne bil jumi أهل الهاو الأصيل الذي أمر الذي أمر تاي والآن إن أنت جود جودا على نفسي الله بكي تشينا باوا لون تين كمان تبيه على ذلك كتاب الله مثال لو كنا نتابع الله يا تاشي ما برات أي أي واحد أقول لك من كذا لا كذا من ما برات الله مثال آه كم أي أقول لك من كذا الله بكي تبيه على الله من ما برات كذا الله شيء كذا الله يا باوا قوي domin shi ya ce wani masu wasu ya kula shi ko ko da ko yake ba arhaman ne a rafi ko an je rayu da za a ba da sai a rafi da aiki arhaman a sabon yi an zo ruwa wani lokaci ma ya ne yake sa sai wani wanda yake samu Allah ya samu ruwa saboda Allah baki zai zarge mu ko ya gani cewa za mu yi imani za mu yi imani ne ko za mu saba to shi da kullum ba da sama ran wa'alam anna mu'amalatullahi lil mu'minina bi fadli illahi aw malal kasani cewa muhammadu allah da barka wasu ala wajen kuma ne bil fasi wajen barana ida wajen barana ba wannan kwana ba li annahu ba mana abu ala ad-dunya illa li qawli idra lahum ma huwa azamu min al-akhirah wannan yana faruwa mu'mini ya ta addu'a sai jiya ma dai shekaran jiya ma dai satin can ma dai wata da yake da zuci ma dai kai bara ma dai kai bare ma dai ni ba ya Allah ya tsare ba Allah da barka wasu ala ya ce in ya ga dama zai aje maka ne abu kaza ya ɗaya ke sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi ya ce yustajabu li ahlikum ma lam ya'jal za a amsa wa ɗayan kuma dole bai gaggawa ba aka ce menene gaggawa sai ya ce ya ƙulu da autuhu su kaza wa kaza fa lam yustajabu mutum ya ce wallahi na yi addu'a lokaci kaza da lokaci kaza ko ne da ba a Allah ta ba a Allah ba ki da ana karanta mana cewa annabi Musa alaihi salam da ya roƙi Allah ubangiji ya halin wanda da shawar bayan ya masa wa'azi wa'azi kam ya kare ya iya nan da ya gama yace Allah ubangiji sai abin da yake da alƙalin shawar Allah ubangiji da yace na amsa kan ku diba da wani kuma kan tsira ولا تتبع هذه سبيل الذين لا يعلمون ما لم يتبين سنة سنة من كان أربعين حتى لك أن تبقى باية الله يحصل إذا الله فكيد يحصل أدوم النبي موسى لك أن فرعون سنة يكيش كان أربعين كده بقى النبي موسى بقى بقى النبي هارون بقى بقى قوة أي بقى musulmi na ne kawai an duka da yawa bakin da an samu ko ɗaya ke da ko yadda da biyu wasu malamai suka ce Allah ta baraka ta ala ta duk lokacin da addu'a zai amsa wa ɗaya guda uku idan abun yana da kyau a nan duniya sai ba ka shi idan abun ba a kai shi bane a nan duniya sai ka ba shi a lahira duk wanda ba ka samu yana ka ta ce babban azaba sai kawar ma da azaba da wannan addu'a ko ila ne na fadin ada ada ko ila ma na na fadin wanda ta haka a yi suke cewa Allah ko kizi in ka ba ka sa bayar wata bayarwa idan ka hana mu ka sa bayar ka sa hana mu bayarwa in ji a da ke saboda haka Allah ko gide yana mu'amala da kumire in daga ya sunne ta ba duniya bai ba su ba inda na da kuma ko a kan yin bil akhirah ya ta da musu abun ne wanda shi wannan abin girma a rayuwa wa amma mu'amala su wani bai amma mu'amala Allah ta ka kule wa bil fadli ta shi yana ba su ne da karatu abin da ko ba zai ba su wa bil alli ta fadi idan ku suka nema bai ba su ba cikin adalci sai to wannan dai yana daga cikin abin da wasu malamai suka faɗa kan wannan kenan wasannan yanzu cewa an ce hannu yana guda biyu ne malamai suka ce wannan ana ce masa mushakala ne shi ne akwai su suna fara suka ce an hannu aka baya ba ina da wani ne bale za mu su da dani ana yana suna baya ba ya duku gai mai sha an nuna ma guda biyu ne yana baya ba lokacin da ya ga dama wajen ne su ma kinaya su shi kan ne kuma kinaya an kan zartin a ɗayi gabarin yawan baya ba ko kuma gabarin baya ba da yawa ne lakin ana muradi huwa shi Allah ba gizi yadda ya ga dama da zai bayar na ana muradi da bidi ba wai yadda kuke so ba ni abin da nake so kawai ya zo ka zaɓi kuɗi ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza a yadda Allah ba gizi ya ga dama da zai bayar in ya ga dama da ya gaza in ya ga dama da rai gaza yan da wuyar da ne hali haɓu a rai yanzu ko biyu ba wai dole ba ne Allah ba gizi ya ba in ya ga dama da zai bayar to da su mutum islaki da yadda alwalayi da shi kaza sauki hannun nan Saki ba ta yi ne a kan Allah ta bada wani ala a kudanen guda biyu wanda zara suka ɗaura. Na farko dai suke ana rika sifatu bin sifati a zaliyar su. Shi ya zo ne wata sifa ce daga cikin sifatu da aka bada wani ala da suke a zaliya. Kamar yadda sifar Allah take asafu wal basar ko kasafu wal basar. Yushaf ana alkhairu da sharru. Amma a irin wannan ana cikin yana fara da wanda ya kasance alkhairi ne ba sharri ba. Fayya أخذت من القدرة وأنه يأتي مثلا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى لأن القدرة يشوف أنها جميع الممكنات يريد القدرة إذن يتكي فعلا ذكر مقوة الله وجد يجد نظر إيجادا إيجادا وجد سامة وجد رسالة تدقون يا الله سكي كل مين لربنا وما يتغذر إلا ولله البعض تدقون يا الله سكي تدقون قدرة الله سكي إيجادا وجد سامة وإيجادا وجد رسالة خيرا على خير أو شر أو شر ولا يعلمها ولا يعلمها إلا هو فهو قد يتمنى سلاله تبارك وتعالى شوف الله سبحانه وتعالى إن ينا سيرا وقد هذا المعقبين يبدأ والآية سوى قال ما من هذا السجل لما خلقت بيدي لما يكون بمن لما خلقت بيدي ينا سبيه بجسمي bayan sabani ya riga da ya wuce Allah ba ki ya ce ni jahilun bil ardi khalifa قالوا أتسل فيها ويفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نستجيب بأمرك ونقدس لك هل يتعلم ما يتعلم أنا أبكيت بإذن هذه الكلمة أدور لك سورة المياه العجلة ألا يتحق وليكم ألا تنكروا أتسل فيها ويفسد ويسفك الدماء ونحن نستجيب بأمرك ونقدس لك ألا تنكروا سورة زي بلغاء باركتك وزي بك سورة زي بلغاء bayan ga wani wadatar da su juya sai wani kan islam kuna tsarkake ka kuna maka da su yi Allah bai yi kamar mu kai ba kai ba kai kaza Allah ya yi ya Allah ma Allah ya sa wannan kusani bayan halitta annabi Adam wa Allah ma Adam da ba kullu kuma rabu Allah bai ka tsara Allah ya yi da sai ba bai ka tsara ki duk magana ta wuce ana ce to yanzu an Allah ya yi ya ki don musu da sura wasu abubuwa kana ya Adam a dubiya mai na farko da ya tambaye su wani soya wani abubuwa suka kasa fari da su a biyu ya tsari daga da koyar su bari wannan sarranta suka ce wa Allah qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana to annabi Adam da ya fada ya fice to annabi Adam ya zama malami inda malam ne almajirin su bai ce da malam bai so malami da almajiri shi ke na fasa jalu illa iblis a bawa safan wa kana min al-kafirin duk suka yi sujada iblis ne kawai yace bai sujada aka ce masa me yasa yace khalaqtahu min nar khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar ka halitta ne da ko ko ko duhu ne kuma ka halitta ne da wuta wuta ta ji haske to shi ne Allah ya yi da me yasa ka kai wa kunnan da na halitta da hannuna sujada ba Allah ya koyi da kansa ya fada ai fasarar ya dai a nan in sabai mu abin da zan zaba ba wai ba wai ana mutu da an yi sai tura ba kamar yadda muke gani kamar yadda kullum za su tura wani ana cikin yana kama da mutum a lantar da mutum shiru shi yana kuma gina abin da gini da yadda ya kan ya yi yana sanda ne abin da na zaɓa da abokina wale ne kuma duk zuwa ce bai ce abin da ne da iko da ma zama da haka aka ba da suke masa rawa da rikon sulhana su ne magabata kullum yadda suka kasance an da yadda su lagu bi ma'anar jariya ita aludin da kullum ana ana ba ka haka ana ba ka wannan ma'ana ne amma wani musa irin ma'anar nan ko da kasancewa tsaro kowane ne a wajen Allah da bayan wata Allah kamar yadda wasu wani suka faɗa wasu lafayin kusurati ana dingita ta ne a kan kusurar Allah wanda imatu wa mulki a kan kuma ni'ima da mulki a wani guri Allah kuma ta tana cewa wa ayya da lahu bi ruhi qudus ko mun karfafe shi da ruhi da ruhi guda mai tsarki a wata ma a bale na hadi ayi ko a wasu ayoyi saman nan mun gina su ne da ƙarfi ba da hannaye ba ba da aye da hannu da ƙarfi mun gina ta to a irin wannan guri a wani lokacin sai ka ce abin da Allah ka gina ba zai ka fade shi cikin nemomin Allah ta baraka wata ala ne akwai nimomin da yawa akwai nimar da ake ce mata nimar mulki akwai nimar da ake ce mata a nima din nimar nimar mulki shine nimar mulki Allah ya gina ba mutum sarauta da tsari wasu ya zama kullum ma fi hankila to wannan duka yana inganta a shigar da zuciya haƙƙin Allah da baraka wa ta'ala idan ka ce mai tafsirin nan me yasa bai ce kudura da kima ba wanda ba na kawo ta ce ai san faɗi wannan abun daga farko ne cewa tafsir da ka ce hannayen Allah yana fa'idantar da cewa kasaratul karami yawan kyauta na Allah da baraka wa ta'ala wala ta yi da kyauta kuma da shi ne tafsirin ya tafsira shi kuma ni'ima ni'imomin da Allah bai kiyaye mana kusura da yawa wata aya ana kiyaye cewa in ta hudu ni maka lahi la tusuha in mun za mu kiyaye da ni'imomin da Allah bai kiyaye mana ba za mu kiyaye su ko ba za mu yi lissa ba su ba yan da sun yadda bihan bilgin an yi tasiriya nan ne domin ana kiyaye jinsin wannan mutum ai ana kiyaye jinsin wannan haulin yan nan nema jinsan domin sun yi wani kullum jinsi guda biyu ne mislu ni'matul duniya wa ni'matul din Allah ba kin jama ni wa duniya kan da mutum su je Allah ba kin jama ni wa addini kan da mutum su je akwai kuma ki wato zahiri wa ni wato batin akwai kuma ni ma zahiri akwai kuma ni ma batin ni ma zahiri shi abin da ya bayyana ni ma batin ko shi abin da ya kura akwai ni wato idani akwai ni ma tabaya ma take wuta ni ma sulmai akwai ni ma kuma hada wadatun kullu ma shi min al-jinni al-awu qadira ko da daga cikin wannan guda biyu jinsu suna wannan akwai kalega shi wani gani da yawa ba Allah ba sai da mu'mini wanda ya duka wannan nan yana cewa da mutum mu'mini zai kuma da a cikin zuciyarsa ne cewa aqida ce na mu'mini aqida ce na musulmi wa aqidan yahud su ma aqidan yahudawa da ana mujaziba su kawai suna ma mujazimu ne suna cewa Allah ba kidi mutum ne kamar yadda mutane su ya fi su mujazima ne to wannan aqidar musulmi aqidar mu'mini suna ma ba su yi zai cewa Allah tabaraka wa ta'ala mujassimi bane kai da da suke kai da wannan fada to min tafsiri wa tadijin sai da kuma gana kan cewa Allah ba kidi ya ga dama ya ba ta ma ya ga dama ya kunta dama innan shi Allah ba kidi shi ne yake ba da arziki wani lokaci ya bayar da yawa wani lokaci ya bayar kadan wani lokaci babu kadan wani lokaci babu da yawa in tsaro ba ya sha shi Allah fa'alul liman rizqi Allah ba kidi abin da ya ga dama yake ai wannan ana daukar sa ne akan cewa hikima ilahiyya ya zo a cikin hadisi cewa inna min imani man la yasuru lahu illa al-qadar a cikin bayina akwai wani mutumin da babu abin da yake dacewa da shi sai talauci idan ana tsara fata a cikin bayina akwai wani babu da babu abin da yake dacewa da shi sai talauci kamar ba da yanki kula fa da abu da zan ba shi wadata da duka lamarin sa ya lalace wa inna wa inna ibadi man la yusu illa illa al-gida a cikin bayan da kuma akwai wanda da babu abin da zai dace da shi sai wadata ro akara ro akartu da mutu da abu da kuma shi zan ba da zan ba shi talauci ko zan sa shi kasance ba shi da komai da rayuwar da zai lalace wannan sai dawo magana kullum da malami suke karanta mana kisan sa'alaba kenan sa'alaba wani babban sahabi ne na kasar Allah alaihi sallam kullum da shi ake sallah a sabon gaba yake ana asara ma yanku sai sake juya a cikin sauri wata rana zai kasar Allah alaihi sallam sai kama shi ce zaura sai Allah ka je ya kana sallah ya yawa da kai to Allah ya ce Allah ni ba za mu shi ba kawai talauci ne ya yi yawa wannan zanin da wanda nake sallah da shi shi zai zai ture ba wa iyali na fi sallah ne sallah da sallah da sallah ne gaba da da ya dawo sai ya rasu lallah kuma na zuwa wannan kuɗi da ke ce a a bar da masallah shi ka zauna ya ce a ya rasu lallah wani akan to shi ke nan a yi sallah da sallah sai masa addu'a da masa addu'a salaba sai ya fara samun kuɗi abubuwan da ya fara samu magiyayi ne yana kiwo yana ruwa sai dabbobi suka fara yawa dabbobi suka fara yawa sai ya kasance yanzu sahun gaba kan ba ya fi ganin shi sai dai in yi sa'a ya buga bodi ko akwai buga bodi a masallaci ko akwai buga bodi sai fara buga bodi mai salatu salatu sai ce ba ma ganin tsara ba in sai kira mana ci a kira ci ce tsara ba ka ji tsoron Allah ka zo ka dinka ibada da kamar da kake yi ta ai da ka ce ba ka ci suna ba gidiya ba wallahi ai lamarin dukiyar da kowa wannan dabbobin za ka ba su ruwa wannan za ka ayyukan da suna da yawa shi ke nan da sallama ya bace ala sai ya kasance mutane za su tafi madina ba idan abin za su ya fara yawa sai su je gari madina ko ake in ga gwamnati sai kun ji kuka je mana da annabi da da ga jira nan sallallahu alaihi wasallam da ga jira annabi araba yana fara gaisuwa har ayar tsakanin sauko karatu yana nan gaba za mu so shi amma tunda mun zo ne a kan kasu ko da kasani shikenan ayar tsakanin sauko aka lissafa abin da ake bukatar na zakka sai aka je aka ce alama nabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko sa'i amfani sa'i shine mai ware abin zakka yace aka ware ga akuyoyin da za a yi ba ga tumakin da za a yi ba ga shanu ga wannan wannan ka yi bai kasance ba illa duniya ni ba ina addinin nan wanda ba addinin da za ka yi wani abu ba daga ƙarshe dai alama din nan bai ba da zakkan nan ba nabi sallallahu alaihi wasallam har ya rasu wasu malamin suka ce ba su sanar sallallahu alaihi wasallam da sina bakar zama khalifa ya dogo ya kawo sina bakar su balan kan ta kuna da bai karba wasu malamin suka ce ma bai kawo ba to mafi ya yawa walau ba sanar Allah wa tsar ibadihi lama qawm al arab Allah ne mana ya sai da wuce ko da ya ba shi kudi sallah da inna ma bare zuwa ko balle wanda ya mako Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare halin da mutane suke saboda kin yaba kan dai dai dai ra'ayin samu kai sallah sani sauran ibon ba su gode wa Allah amma in kamar abin da sai ka samu din ba kowa ne yake samu kuɗi kuɗi a wane shi ba haka nan karuna ai karuna ai hadu a gaban musa ne ko yana cikin mutane su haddace a saura da ka sai karatu da daga fasa cikin bakar ya ila na siya sun daga makaranta har nasin da sai har sai karatu daga baki daya amma da ji kuɗi ya ishe shi sai ya ce shi ma kamar da masu kamar zakka aka ce fitar sai ce a ranar karfai musu ne suna ya ka fara kana kiran mutane shiga addini ya shige su ka zuwa ka zo kana san ba da kuke kiran wanda ka san ba ki mana kuke kiran shi kenan sai shirya da masu nan da za su zo kuma da mun sai zai rawa su duk mutumin da ya sha giya a masa bulala kaza duk mutumin da ya zina a masa bulala kaza idan mutum ne a daidai shi yana kan wannan in ya zo yana ba shi matar nan tsaro ya biya tasiri in ya ce duk mutumin da ya yi zina in musulmi ne a jefe shi kira ga mishi ce ko wata koda kai ne kai in ya ce ya yi ce zoki ne zina shi shi na abin da ya fi da zata fara ina zai mutum yawa da zai mutum zina ba da duk wanda ya kaza inda ya saba ne yi so wannan guri na zina duk mutumin da ya yi zina in musulmi ne a jefe shi ɗan mutum ke rago shi na cikin mutum da ba sai su daga wata ce ina tambaya ko da kai ne kai wani abinci ko da ni sai su tayi da shi ina lillahi ina ilaihi raji'un Annabi Musa sai hankalin sai tashi sai ya ga wani sai sallah raka a biyu yace Allah ubangiji ina roƙonka mu gane da ni da masu nan ko gaskiya ta bada ko ba gaskiya take ba ba ke ba san tsakanin ki da Allah ne yadda da ke gaskiya da Allah ko tsaro ga dai ai ko ne da zo da wata zai sai ce to Allah tabaraka wa ta'ala ina roƙonka kamar yadda ka bani dama ka lakata da yawa cikin kogin nan yau ina roƙonka Allah ubangiji ka lakata da ƙaruwa wasu ba da mutum ƙaruwa yana da yawa wani mutum Allah ubangiji aka fara yin ziriri kawai sai kawo mai mara shi ya shiga cikin kasa sai mutane suka fara cewa to ai a zai mun ya haka ne ya haka da shi zai ɗauki dukiyoyin sa domin shi ya kasance yana da dukiyoyi ko da da rubi su bace mutane da suke ɗaukar kiki ne a bakin kuɗi tsaro da masu an nemo kakkaci mutane ko zuwa da su mutu arba'in kasi bai zama ne jirayen ba irin namu ba Allah bai gidi zai fara halakka zai fara halakar da shi yana ta shiga cikin ƙasa dukiyoyin su ɗin suke zama da jirgin suna ce ta kawai sun da shiga baki ɗayansa ya da kasar mun sai ya dawo zauna bayan ya zama zama aka ce Allah ba wata lafi ba da Musa ta san ƙarura zo ne kira ne ta Allah ba sani Musa ƙarura ya ce ma zo ya ce ma zo ya kira ka ya fi so ta bai da ne ya kira so ɗaya da ya ce ta amma kai Musa ba da kai ka ne shi ba shi za ka shi za ka ga alaƙar shi shi kuma kullum a cikin mutane yana magana da Allah ko lokaci wannan wasu ba yana da bada Allah ba kiti ni me ne ne hikimar da kake yi na halakar da kamurai Allah ta baraka wa ta'ala ya annabi Musa kai shuka sai Musa ya shuka ya yi noma ya girbi ya tara cikin gida da shi gida daga ba sai kora karban Allah ta bai ce Musa menene dalilin da zaka kora karama ne da ba da amfani ne to ka zo daga lafiya ba da amfani amaliyan kenan ko duk wanda kake ga ana kora na ba da amfani ne ai da ka zo kai giri da kai sharan gona kai sassabe kenan ko kai buda kai waye waye har daga ƙarshe dai kan zaɓe na zaɓa ka dawo da masara ko ka dawo da gero ko dawo da gida bai kai da karma ne su korawa ne duk mutum da kaga an kora da ba da amfani Allah ba gida da gina amfani duk wanda ya imani da annabi ya imani ya kyauta da aiki mutumin kirki da shi ka hana so sa wanda kuma ya yi ya saba wa manzanni bai bi manzanni ba bai imani ba ya zo mutum ba ta ko wani so kamar kan mamin nan saboda haka wannan aya tana gaya mana ne cewa Allah ubangiji ya mana magana kan abin da ya shafi a kyauta ko kuma ba da sadaka da tsari amma Allah ubangiji in ka roke shi ya san wasu sun fi cancanta da ya ba su ne wasu kuma ba su cancanci ya ba su ba saboda sai ka roke Allah ya ba ka nan duniya abu ne mai kyau zai iya ba ka in ka roke shi zai ba ka abu ba shi da kyau sai a zai ba a lahira kuma da ba ka roke Allah ka san ka kan ka nema wasu samu Allah shi sa ba da suke cewa kan ka daga zo na ba ka addu'a addu'a wa tilawul mu'min ko hadisi al-islam sai addu'a shine sababin mumi a wani lokaci ana cewa addu'a wa mukul ibada addu'a ga shi ne farkon ibada saboda haka in mutum yana da hali ko kuma kowa yana da hali dai alƙur'ani ya ce a a mutane su yi addu'a ne akwai ayoyi da yawa da suke magana kan addu'a ne in mutum ya addu'a Allah ba zai zai hausa saboda haka kuma ya ce a kosuwa da su dace da ya ba su shi ne ya sani amma dai duk lokacin da karo ki Allah zai amsa maka ita za mu ga duk wani yaro ita da ni ina amsa maka daidai idan kai ne kai gaggawa in gaggawa shi daga ce kai kai kai ba gari ba in ba kai gaggawa ba za ka gani mun ji annabi Musa da ya roki Allah sanda suka je shekara 40 Allah bai gidi Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ci gaba da Allah bai gidi Allah kawai shi ce har yanzu nan ba ji kaza har yanzu Allah bai gidi ba kai dai kai dai isa na eh kai ga abu da muka da yara wajen da babu lada wani muka kuskure ala wajen da yare na gafara da ake samu cikin wannan wata an yi rama da goma da farko an da mana gafara an fara gafara da mutane cikin wani kasa mai da samu da samu gafara za mu rake wani samu yan jama a wurin wani abuwa Bayan sanya da sanya da آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين الحمد لله